أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتئ والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mitarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin 21 da wata na ramadan hijirar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da talatin da ɗai da wata na uku watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan watan mai tarin alkhairi da albarka watan ramadan watan da muke fata muke roƙon Allah ya sanya mu a cikin bayansa intattu watan da Allah subhanahu wata'ala yake lullube al'umma da rahama wanda yau za mu tashi darasi na 21 a jerin darussan muna ramadan a cikin wannan sura ta zukhruf wannan kuma shine darasi na biyar darasi na biyar a suratul zukhruf darasi na 21 a jerin darussan mu na ramadan a jiya mun kwana aya ta 31 a cikin wannan sura ta zukhruf fadin Allah subhanahu wata'ala وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم da za mu fassara aya ta talatin da biyu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a rama aya talatin da biyu sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ahum ya na rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Allah ya ce, Ahum ya na rahmata rabbika, wai shin suke raba rahama ta ubangijinka al'imamun kurtabi alaihi rahmatullahi ta'ala a ƙarƙashin wannan ayar ya ka wani asar cewa an ruwaito daga alwalil ɗan muhira yana cewa laukana ma ya ƙuluhu muhammad haɓɓa lanazzala alayya au ala abi mas'ud ya ce da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa gaske ne cewa an yi masa wa'ayi an saukan masa da alƙur'ani to da wannan abun ba a kansa ba ne zai sauka da abun ni ne na cancanci a saukar min da shi ko kuma abu mas'ud to sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbika ka tambaye su shin su ne ke raba rahamar ubangijinka rahamar ubangiji anan ana nufin annabtaka su ke zaɓar annabawa da za su ce ni na fi cancanta ai shi al'amarin Allah baya duba gida ko matsayinka ko kuma wani abu in zaya maka wani abu a'a ganin damar Allah ne cikin hikimarsa da kuma cancantar ka da wannan abu Allah ya baka shi ne Allah yake cewa su duba wai sha'anin annabtaka su ne ke raba wannan sha'anin balantana su sanya ta inda suke ganin ya kamata ko suke ganin suna so sai Allah ce na muqasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya musu Allah mu ne muka rarraba musu watan rayuwarsu ta duniya tsarin rayuwa na duniya abincinsu da za su ci a duniya Allah ya ce tsarin a hannunmu yake mu muka ga dama muka ba su wane kudi mu ne kuma muka ga dama muka sanya su wane a matsayin talakawa idan har ba sa iya raba arziki na rayuwar duniya su yi wani mai kudi wani talaka to kaga ashe ba su kai matsayin da za su iya raba annabtaka ba wanda baya iya baiwa mutum wani dauda na duniya to ya zaye kuma ya zaɓi mutum a matsayin annabi wanda zaɓar annabi aiki ne daga cikin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ba wani mutum da Allah yake dangana sa da wannan abun ganin daman Allah ne shi Allah shi ne ya san inda ya cancanta ya sanya annabtakarsa da manzancinsa kamar da ya faɗa a cikin alkur'ani cewa Allah shi ne wanda ya cancanta Allah shi ne wanda yake zaɓa kuma shi ne yake sanya annabtaka da manzanci a inda ya ga dama ba wani mutum da yake roƙon Allah ya bashi annabtaka ba roƙo bane ake kuma ita annabtaka ba takara bace ba siyasa bace a'a dacewa ne da abun sai Allah ya aiko ka annabtaka ina fatan mun fahimta sannan kuma Allah ya aiko annabawa da manzanni kamar da Allah ya faɗa rusulan mubashirin wa mundirin wa'annan annabawan baki daya aikin su guda ne suna mutane albishir da abin da Allah ya tanada bayan an kare wannan rayuwar saboda ba shakka dole tabbas ka so ko baka so ba gidan duniya sai ka bar sa to kuma za a je rayuwa ta har abada to suna wa mutane albishir game da abinda Allah ya tanada wa bayunsa a gobe alkiyama sannan wa munziri da kuma suna gargadi cewa ba duk wanda yayi abin da yake so bai bi Allah subhanahu wataala ba a gidan duniya to idan aka je kiyama ba za ta masa da kyau ba shi yasa ai da kansa sallallahu alaihi wasallam sai da ya kira familikinsa ya kira irin su abu ya kira irin quraishawa ya kira abdul muttalib abu talib afwan ya kira diyarsa fatima har yake cewa salini min mali ma shi'ti ki tambaye ni cikin duk abu da ke suna dukiya ta abinda nake da shi zan yi miki sai ta amma wala ubni anki min allahi shay'a a gaban Allah ban iya wadatar da ke da komi wa Allah sabi lil insani illa ma sa'ani ina fatan mun fahimta kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya yayin mutane albushir kuma ya mutane gargadi kuma ya tara quraishawa wata rana yace an wa'adatukum naran talazza ina muku gargadi akan wata wuta mai kunar gaske anan ne Abu Lahab yace tabballaka ya Muhammad sai Allah ya saukar da sura su mutum a kai Allah yana mai juya al'amarin da shi abu lahab cewa a alkiyama yana cikin halagaku Allah ya kare ni to kaga ashe sha'anin annabtaka rahama ce daga cikin rahamomin Allah subhanahu wataala wanda abin da ke biye wa annabtaka idan mutum bai kai matsayin annabi ba to yana kai ne yana a matsayin siddiqi wanda siddiqantaka yana kasa da annabtaka shi kuma annabtaka yana kasa da manzanci domin manzo yana gaba da da annabi ina fatan mun fahimta manzanni suna gaba da annabawa a wajen daraja wajen Allah subhanahu wataala shi yasa zaka iske akwai mutanen da Allah yana hada musu biyu ayi su annabawa kuma ayi su manzanni da wannan ne qa'ida gun malamai ce suke cewa kullu nabi kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabiyyin rasul dukkanin wani manzo annabi ne amma ba kowane annabi yake manzo ba ina ba jin kai misali ka dauki annabi lutu annabi ne ba annabi ne ba manzo ba amma annabi ibrahim annabi ne manzo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne manzo annabi musa annabi ne kuma manzo mun fahimci karatun haka annabi nuhu kuma annabi ne kuma manzo to Allah yana bambantawa to matakin da bai kai annabtaka ba shine mataki na siddiqantaka mutum ya zama to siddiqi ai da wannan ne Allah ya yabi mahaifiyar annabi Isa yace wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa siddiƙa ce bata kai annabi ba babu ba taɓa annabi mace ba amma tana a matakin siddiƙantaka haka ababakar ne siddiƙ radiyallahu anhu arda yana a mataki na siddiƙantaka wanda shi siddiƙi yana gaba da waliyi ba siddiƙi yana gaba da yana gaba da da waliyi wanda kusan dukkanin auliya dukkanin wani siddiƙi waliyi ne ina fatar mafahimta duk wani siddiƙi to waliyi ne amma ba kowane wali yake kuma siddiƙi ba to daga nan sai a gangaro martaba ta malinta shi ma cikin malaman kasa kujera kujera ce mataki mataki ne Allah ya bambanta wasu akan wasu kamar da zamu gani a nan gaba cewa Allah yana fifita mutane to Allah shine wanda yake raba sha'anin annabtakarsa da ka malinta ba abu bane wanda ake gado ana gadin kudi ana gadin sarauta ana gadin har fada ma ana gado ko da cin mutunci duk ana gado mutum yana gadin cin mutunci haka ne amma ba a gadin ba a gadin malinta ita sai kayi da gaske sai kayi karatun kuma yin karatun kadai bai sanya ka zaman to malami sai Allah ya ga dama mutum nawa su yi karatu ba malamai bane da mutane da dama aka tar da mutum yayi karatu amma ba malami bane baya karantarwa baya wa'azi kaga ba za a kira shi malam ba yayi karatu ne don amfanin kasa kuma ya kama wata tashin can yana yana gabatar da abubuwa na na rayuwa shi da Allah yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya musu Allah mu ne muke muke rarraba rayu sha'anin rayuwar ta duniya muka yi suwa ne talaka suwa ne masu kudi Allah ce wannan aiki na Allah subhanahu wata'ala ne shi Allah shi ne wanda yi wannan al'amari jama'a mun fahimta sai Allah ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat ubangiji sai muka daga darajar wasu akan wasu muka fifita muka fifita wasu akan wasu ai faddalna bainahum Allah ya ce muka fifita su hatta annabawa Allah ya bambanta kamar da Allah ya faɗa a suratul baqara cewa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wayancan manzannin da aka bayar da labari Allah ce mun fifita sashi akan sashi mun fifita su matsayin ba dai bane Allah yana fifita yana fifita ya fifita tsakanin manzanni to aka cikin mutane ma Allah ya fifita ko cikin ɗan tasha ma wani ya fi wani gala haka ne e ko a cikin tashan ba wani ya fi wani galan to idan da kuma mutanen mutanen kirki Allah ce warafa'na ba'dahum kaga warafa'na sai zama to rafa'na fi'ili ne wanda ke tare da tare da fa'il kinsa domin na alfa'ilin nan ne zai ita ce fa'il warafa'na ba'dahum sai zama to a matsayin maf'ulun bihi kun kuma mudafun ilayhi ce Allah ce sai muka muka bibita sashen su akan sashi ubangiji ya bibita sashi akan sashi wasu mal suka ce ai wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah subhanahu wataala ya sanya wasu shugabanni ne wasu kuma abinda ake shugabanta ba ta yiwa kowa ya zama to shugaba kuskuren tunani ne da zimmar cewa kowa zai shugabanci ba a yi a'a cikin al'ummar Allah yana bibitawa wasu zamanto shugaban ne wasu zamanto kuma wanda ake shugabanta yau idan kowa ya zamanto shugaba to mi yi amfani zaman shugabanta kowa ai shi duniya ba za ta yi daɗi ba wa za ka bai wa umarni ba wanda za ka bai wa umarni ba wanda za ka ce a shige maka da shi ciki ba to Allah ya fifita wasu akan wasu ta yadda ya yi wasu a matsayin shugaban ne kuma shugaban ne na al'umma ba da suka ce kashi biyu ne shugabanni a al'umma kashi biyu kamar da Allah ya ce afi'ullah wa afi'ur rasul ul amri minkum eh Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace jagorori wa al'umma guda biyu ne akwai jagori da cikin malamai su ma jagorori ne sada kuma akwai jagor cikin masu masu hukunci su ma jagorori kuma duka Allah ya dora wa al'umma yi musu da'a malamai abun da'a ne in su bi Allah subhanahu wa ta'ala ana wa malami da'a ne in ya bi Allah subhanahu wa ta'ala haka shugaba ana masa da'a in ya bi Allah in ya karkace ba ta waye ake masa ba sai dai kuma azura masa idanu a bar shi da Allah subhanahu wa ta'ala ko hada shi da Allah ba a wa shugaba ta waye to a fito ana gayin ana ciwo shugaba mutunci ana zagin sa ba a wannan kuskure ne a musulunci za ka hada shi da Allah ne ka bar shi Allah ya san abin da zai yi da shi saboda shi ya dora sa in ya ga dama kuma sai ya kashe sai ya kawo wani zai yi ko ba zai yi ba zai yi wasu ka ce a'a da Allah ya ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin mun fifita wasu akan wasu ai tayi da muka sanya wasu iya wasu muka sanya su bayi wasu mutane iya ne ba bayu bane wasu kuma tun tabbil azin tarihin bayu ne kusan yanzu ne abin da sa aka samu aka samu evolution cikin abu aka samu ci gaba amma a usurul madiya akwai bayu cikin al'umma ta yadda har da kasuwan kasuwin nan bayu akwai akwai kasuwin nan bayu wanda a nan ma afirka an yi kasuwancin bayu nan afirka wanda amerika ta yi amerika ta ce jagaba wajen yin wannan kasuwanci ta hada hanya hada abin nan hannu da da da europe ita ita amerika take zawa ta ta tafi da bayu daga afirka sai ta je ta sayar da su a a europe yadda abin ya kasance lokacin babu ci gaba a afirka su amerikawa tintini sun a europe take kasuwancin bayan take kai wa america tana saboda su su dinga mata noma domin an dubi a tarihi mutanen hint ba sa iyawa bakake ne ba sa iya wannan wahalar sai aka ce to yan afirka mu ne jake muke iyawa ake zauwa ana kamuna irin madubi lokacin babu madubi sai a zo masarauta babba sai ga baturi ya zo da madubi haka sai ya bai wa sarki sarkin ya kalla daga kanshi da katon rawaninsa a ciki Allah aka ta ba da bayu ai da wannan da ta zamanto senegal ta zamanto wani wani abin nan matattara ta ta bayu in za a tafi da su turai shi za ka kamar a cikin afirka senegal tana da faransa ta rike ta kware da gaske kasancewar hanya ce da ake biyawa da bayu a tafi da su turai a zamanin jahiliya an ta yin wannan ana samun bawa ta hanya guda biyu ko ta hanyar yaƙi in an tafi yaƙi aka ci su da yaƙi to sai a zo da su kamar misalin ghazatu badr mustalaqa da aka yi manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ci galaba akan wa'annan mutanen har aka zo aka sa aka samu ganima aka zaka aka raba to cikin wanda aka samu kasa wannan yaƙin ne ababe suka fita fituwa na binafikai a gazatu badil mustalat wanda har su abdullahi bin ubay bin sulke cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azz minha al-adl sahabi ina jin abdullahi da yaji wannan sabon yaji wannan magana yaje ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abdullahi ya ci ƙarya ne sai Allah ya tabbatar da zancen to daga cikin wanda aka kamo akwai juwairiya da aka zo rabawa sai aka baiwa aka bai wani sahabi ita shi kuma bai da bukata da fashe sai yana da bukata da kudi sai ce mata ta kawo wani abu ta fashe kanta sai ta dogon shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah babana shi ne sarkin kabila kaza kun ciyo kabilar mu da yaƙi an na shiga cikin fursunonin yaƙi har ma an raba ne na shiga hannun wane kaza sahabinka ya ji kudi yake da bukata don kai ina bukatar karanta min kudi da na je na biya sana ba da dan na fanshi kaina alaso daga baya na turu maka ko na ta maka kudinka jin wannan sai manzon Allah ya ce wata da'awa ta samu ga wata hanya da za a yada addinin Allah e ga wata hanya da za a yada da'awa sai ce ba matsala zai ba ta kudin ta fanshi kanta amma da sharadi ya zama to zai aure ta ci ba matsala aka ba ya bata kudin ya aure ta sallallahu alaihi wasallam babanta sai ya ji wannan wannan labarin cewa ai diyarsa tana aure a gidan shugaban halitta sai ya zo da da yake sarki na wannan gari ya tattaro dukiya arziki mai ɗimbin yawa ya zo manzan Allah su salar da shi ya ce ya faɗi duk abin da yake so ya ce wa shugaban halitta ya faɗi duk abin da yake so zai ba su don ya ba su ɗiyarsa ya ƙara gaba ya ce abu mai sauƙi ne e in ta aminta za ta fita da ku ba matsala zan ya sakinta a kira jowairiya bitul haris aka ce kinji kinji kinji kinji ta ce wa babanta wallahi mu da manzon Allah mutu karaba eh a gidan annabi dai kan mutu karaba kai na mun tariya ai baba mu na inna hawo na qaiduna eh mu anan muka mun dire a ƙarshen malam wannan shine sanadiyar silar musulunta dukkanin kabilar su baki daya ba a jima sai ga duk kabila garin kowa ya taho ya musulunta ya bi da waya ga ka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kaga hikima da'awiya kenan ko shi yasa ana son mutum ya dinga sanya hikima a wajen fagen karantarwa Allah ya ji kan Mahmudu Abubakar Gumi Allah ya gafarta masa wata rana an taba an taba bashi kyauta ta ta mota Alan Jabir kusan lokacin a Najeriya ba kowa bake da wannan mota dai dai ku zaka iya kilga su da yatsunka aka kawo malan kyautar wannan mota saboda da'awa wanda ya kama masa motar arne ne ba musulmi ba ne sai ya ce to kaga kuma babu abinda za a baka na tukuci ko kana son motar sai ce eh sai ba son motar to ya ce je na baka ita silar wannan motar da ya bayar sai ga duka garin kowa ya zo ya musulunta a ga wannan alkhairi ne ya fi kulmata duniya qalil duk abin da za a baka duniya mai karewa ne to amma la'ayi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min min humurin na'am to ana samun bayu a shekarun baya amma a yanzu kan babu kaidi babu kaidi da ubudiyya kusan ma yanzu a kundin tsarin mulkin kasar nan ban sani ba a yanzu idan ka ce wa mutum bawa to shekara biyar ne ko gidan kwasu ya shekara biyar gidan kwasu sai mutum ya ya dandana gidan kwasu shekara biyar wasu ga cewa warfa'na ba'dahum fawqa ba'd ad-darajat ay ta hanyar umarni da aikin kwarai da kuma hari akan mummuna yake wasu daga cikin al'umma suna suna umarni da ayyukan kwarai wasu kuma suna hari akan mummuna ina da wuya duk yadda aka lalace zaka tar zaka tarar akwai na Allah masu umarni da aikin kwarai kuma suna hani akan akan mummuna cikin al'amura na rayuwa wasu ga ce a'a warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ya bibita wasu da akan wasu ay bil ghina ta hanyar da Allah ya sanya wasu mawadata ne wasu masu kudi ne wasu kuma talaka talakawa ne to me dalilin da yasa Allah ya daga darajar wasu akan wasu to ga Allah zai bayani sai Allah ce yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan wannan lamun gun malaman al-irada ne ta lamun lamun ta'lil dalilin halittar wasu su fi wasu da Allah ya tsara a hikimarsa shi ne Allah ce don sashe su dinga ɗokar sashe libarori saboda sashen wanda Allah ya bai wa dukiyar su dinga ɗokar waɗanda ba sa da hali aiki su dinga biyansu yanzu mun gano hikimar Allah kenan ko da Allah ya yi wasu talaka wasu mai kuɗi saboda su kuɗin suna bukatar ma ka dinga bayarwa ka rike kai kaɗai abin baya ta baya ba shi zaka a kasuwanci harka ce ta zaka ɗan kasuwa wanda ya wayi a kasuwanci to kusan ko ina dasawa ake nan shi ne can shi ne saboda kai kaɗai ka rike ba za abin ba zai haɓaka ba dole sai can ana juyawa anan ana juyawa ka rike wancan sai kuma sai rike naka sai a ci gabar tafiya haka ake yi haka ne to Allah ce yattakhidha ba'dhum ba'dahum yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya saboda su dinga amfani da sashi ba su kudi su dinga amfani da da kudin su wajen dokar mutane suna suna biyan su kaga anan ubangi subhanahu wataala ya karantar da mu cewa ba laifi da ka dauki mutum aiki ka biya sa kai jinga da mutum farkon duk abin da za a yi a dinga jinga nawa za a yi saboda kar a je a ƙida maka aikin kuma ya zama to ba a yi jinga ba sai a shiga cikin bacin rai amma tun kafin a fara to nawa ne abinda nawa za ka yi min kaza kaza ne to an gina su daman almuslimuna ala shurutihim a kullum abin da kuka zaganta na sharadi to akan su za a dinga tafiya da wannan ne shugaban halitta yake cewa ku dinga baiwa wanda ya muku aiki tun gabanin zuhan sabe bai wuce ba sannan kuma duk wanda ka doka aiki ka biya sa ya tafiya ce da iyalinsa duk da ya maka aiki Allah zai baka lada saboda ai ita rayuwar Allah ya hada mu ne don mu taimaka wa juna Allah ya hada mu ne don mu zamanto masu taimakakeniya wa juna ai shi ne ma'anar wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna wajen kai kana da riban da kai ka da abinci da kai shekara goma kana ci baka da matsala ni kuma na irin nan ban da shi to sai ka doke ni aiki ka bani dan na je na ciyar da iyali na kaga na taimaka maka wajen yin aikin da kai baka iyawa sannan kuma ka taimaka min wajen abin da ni kuma bana da shi wannan shine rayuwar akwai wanda zaka ga Allah ya bashi wadata Allah ya yi masa amma ba mai cin karkashin sa wannan raina kai ne in Allah ya maka so ake kowa ya san Allah ya maka na sha faɗa na ce akwai masu kuɗin da hatta ƴan bara sun san ba sa zuwa bara wajen su wallahi akwai mai kuɗi ne ya an shi kuɗin mai kuɗi amma ɗan bara ma baya gittowa ta kansa saboda ya san da shi kansa kankam ne baya saki shi kansa bai ci balantana balantana ya bai wani wallahi akwai da cewa yake fa dukiyar na wata suwa da ce wai ta ɗiyar shi ce sai ka ji sakarci wai dukiyarsa da yake juyawa wai ta ɗiyarsa ce kuma lokacin da ubansa ya mutu bai masa ko dala ba wallahi nan ba ake neman su kuɗin kuma nan ake barin su eh nan ba ake neman su kuma nan ake barin su to kuma sai wani abu shine jama'a mu ji tsoron Allah mu dinga kyautata ma lebarun da muke dokawa ubangiji yana son mutum mai mai fara'a in ka dauki mutum aiki bayan cewa ba dan mutum yana aiki da kashin ka bayan da cewa kaskantacce ne a'a bayan da cewa kaskawa ya zo yayi wannan aikin shine dokaka a gunsa a rayuwa saboda shugaban halitta na ke yana cewa yadul uliya khairun min al-yadi sufla hannun da yake sama kullun yana bayarwa yafi hannun da yake kasa amsa yake yi akwai dadi a ce kai kake bayarwa bisa da ce kai ake baka akwai dadi to idan mutum ya maka aiki mu dinga kyautatawa wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin mutum zai so zaka iske wani wani aikin ba da za a yi maka wanda zai maka shi wallahi da cizo ne in a shekaru ne wallahi ya kai warin mahaifinka in a shekaru ne yana kai warin mahaifinka sai kuma Allah ya fifita ta a kansa ta duniya ba ta lahirar ba ba sai Allah ya baka shi bai ba sa ba ai ya kamata a ce ka ji tausayin sa ka taimaka masa ka biya sa amma tunda Allah ya baka alaji kara Allah yana son masu kyautatawa a rayuwa amma fa wani in aka yi masa aiki wallahi sai an yi da sakakin ya biya ku ji tsoron Allah mutum ya zo ya in yana sauke maka telan ko ya zo ya in yana gina maka rami ko ya zo ya gina maka yana maka wata hidima abinda za ka ɗauka wanda in ka bayar ba kama san ka cire ka bayar ba kuma ya zama tuna bata maka lissafi wannan ci baya ne ba ci gaba ne wallahi ci baya ne gare ka kai da Allah ya yi wa dukiya domin da ka sai da wasu suke rayuwa da Allah zai juya kai ka kawo shi ya koma sama wallahi zai maka amma sai Allah ya ga dacewar kai ka zamanto sama shi ya zamanto kasa jama'a mun bai karatu to ana bukatar mu zamanto masu tausayawa a rayuwa sai Allah ce dan sashi su dinga dokar sashi wato a matsayin a matsayin lemarori saboda su dinga samu abin za su ci na rayuwa a wannan irin wannan maganar Qur'ani tana cike da irin wa'annan na daga cikin cewa unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd Allah sai kai dubi yadda muka fifita sashen su akan sashi irin yadda Allah ya fifita wasu akan wasu ba ta yiwa duka duka a zaman to iri dai Allah yana fifita al'umma ba bi ba da bi ba a gun Allah a'a fi na rayuwa domin abin da ke sa tafi mutum a wajen Allah shi jin tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum abin da ke sa tafi mutum a wajen Allah shi jin tsoron sa in ka fi jin tsoron Allah to ko a ina kake kai ne wanda Allah kake gaba a wajen Allah subhanahu wataala kuma annabin Allah yake cewa la farqa bainal aswad wal arbi illa bit taqwa eh ba bambanci tsakanin fari da baki kai balarabe ne ko kaza sai da jin tsoron Allah eh ba kamar duniya bace gidan ku abin kudi ku ne manya a'a shi wajen Allah akwai jin tsoron Allah kai ne babba to Allah ya arzuta mu da da taqwa Allah ya arzuta mu da taqwa sai Allah ce wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila amma gidan kiyama shi da mafi girma inji Allah subhanahu wataala duk abin da ka samu a gidan duniya da kuwa watan wata rana ka tafi ka bar wannan abun amma ta kiyama in an je an je ne har abada ba dawowa a ciki sai Allah ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmar ubangijinka miyar rahmar ubangiji ana yin malamai suka ce ai rahmar Allah subhanahu wata'ala da Allah yake faɗa shigar da su aljanna mutum ya samu dacewa shi ne suka ce shi ne rahmar ubangiji a nan kaga wannan na cikin abin da malaman balaga suke cewa aljinas aljinas shi ne a faɗi kalma ɗaya amma ma'anarta daban-daban farkon Allah ce a hum yansimuna rahmata rabbik nan rahama ana ne annabtaka a ƙarshe kuma sai Allah yake cewa wa rahmatu rabbika aljannar ubangijinka khairun mimma yajma'un tace mafi alkhairi bisa duk abin suke tarawa Allah ya baka cikin aljanna ya fi duk wani abu da ka tara a duniya ba ba abin da za a kwatanta da da gidan aljanna babu shi saboda isan aljannan cikinta akwai duk abin da kake da bukata amma a duniya kan kana da mankamakin wani abu za a wayi gari kana son abu ga kuɗi kana da shi kuma ka rasa wannan abun yanzu mu akwai abincin da kana son shi da kuɗin ka kuma babu shi kan kasa balanta na ka saya haka ne akwai abin da kana gani kawai gashi nan in ka tafi kasar larabawa da turai za ka same shi za ka zo ka ci amma a nan da kuɗinka ba za ka iya ci ba saboda babu wannan abun to amma aljanna ba haka bane duk abin da kake so an baka ba an baka an kare kawai an baka Allah ya ba mu sai Allah ya ci aya ta gaba ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يذكر الرحمن لجعلنا لمن يذكر الرحمن لكل سقفا من فضة ومعارج عليها
سيتي ولبيوتهم أبواب وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
Allah ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan da kadin mutane su kudurta saboda tsabar jahilcin su cewa wanda Allah ya bai wa dukiya shine abun soyayye wanda Allah ke so ba dan da mutane su yi kudurta ba su yi tunanin su yi zaton cewa in Allah ya baka duniya to kai ne zababbe a wajen Allah ba Allah ce la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fidda da musu Allah mun sanya gidajen kafirai wayanda ba su yi imani da Allah ba to da Allah ya sanya rufin gidan na zinariya ne ba don kada jahilai daga cikin al'umma ba su yi tunanin cewa in mutum na da kudi kamar Allah yana son shi ne to da Allah ya sanya gidajen kafirai mushirikai arnawa da Allah ya bude musu taskar arzikinsa har ta kai inda mutum ya huce ya sanya simayiri zubin gidansa sai da mutum ya narka zinariya da alfai rihe gidansa Allah zai ko zai yi ba zai yi amma idan aka yi wannan sai wasu suka kamar wani abun a zo a gani ne Allah ce da ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan kada cikin qurra ya karanta bi taskin liqaf suqufan wanda Imam Asim ibn Asim ya ka ya ka da da dhamma suqufan amma daga cikin ƙurra suna karanta suna karanta suƙufan a sanya wa ƙafin a sanya mata ƙafin sukuni a sanya wa ƙafin sukuni to suƙufan ana nihin rihi ne ana nihin rihin gida to Allah yake cewa walaula ayyakuna nasu ummatan wahida ba dan gujewa kad mutanen da suke jahilai wawaye a cikin al'umma su yi tunanin in Allah ya baiwa mutum kuɗi shine wanda Allah yake so Allah ce da ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim sufufan min fidda da Allah ya sanya wa kafiran da basu yi imani ba Allah ya ba su dukiya har a waye gari suna rufin gidajensu da azurfa sai Allah ce wa ma'arija da kuma matakilin ne eskale shi ma ya zamanto na zina na azurfa sai Allah ce alaiha yazharun a wannan matakalar ta azurfa za su dinga tattakalawa su da hawa gidajensu gudun kafirai su jahilai su faɗi wannan sai Allah ya ce ba mu yi ba in Allah ya ga dama kuma shi Allah zai yi abunsa ba wanda ya isa ya ce masa danne domin Allah yana ba da duniyan nan da wanda ya ga dama da ma wanda baya wanda baya so inna Allah yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah na shimfida duniya da wanda yake so da kuma wanda baya so amma wala yu'til imana illa liman yuhibbu Allah baya ba da imani sai da wanda wanda yake so sai Allah ce wali buyutihim abwaba ta kuma Allah subhanahu wataala ya sanya wa gidajen su kofofi na alfarma da Allah ya sanya wa gidajen su kafirai kofofi na alfarma kasan kofar gida tana fassara abin da ke cikin gidan ne ka gani kofar gida tana fassara abinda ke cikin ke cikin gidan so tarin da ka ga magina idan aka idan mutum ya gini to kalar kofar tana karantar da mutum abinda ke cikin gidan shi ne alace wali buyutihim abwaba gidajen su ba na da kofofi to da Allah ya sanya kofofin su zaman to kofofi ne na na alfarma su ma da na zinari na zufa za a dinga yi sai Allah ce wa sururan da kuma gadaje su ma gadajen na zinariya na daga cikin mafi tsadar al'amari guda biyu ne azurfa da zinariya manyan abu har yanzu su kullum tsara suke yi azurfa da zinariya kullum ƙara hauhawa suke yi saboda ma'adani ne wanda ba a tsare yayinsa a duniya ma'adani ne wanda ba a tsare yayinsa a duniya misala ce wadda buyutihim abuwa ba da kun mun sanya gidajensu kofofin ya zamanto gida kofofin na alfarma ne da azurfa za a dinga yi misala ce wa sururan da kuma gadaje da mun sanya musu gadaje alaiha yattaki'una za su dinga gijirtawa a kai kasa akwai gijirtawa ta wahala akwai gijirtawa ta naƙoshi akwai kuma gijirtawa ta gani tsakatsakiya to su yana zina gijirtawa ta cin daɗi ce ta irin mutum ya tara e kasar akwai gijirta ta in mutum ya tara kai kada gano ta gijirta gasar ta gajiya ce wallahi akwai ta fatara kuma akwai wata gijirta ta fatara ce ta Allah muna jiran ka kawo wanda zai ba mu Allah ya rufa mana asiri to su da za su dinga gijirtawa a wa'annan gidajen ganda gijirtawa ta ta alfarma suna morewa a kai sai Allah ya cewa wa zukhrfa da kuma zinariya da za su dinga yin kawa ta ita da Allah ya sanya ya goye musu zinariya da za su dinga yin kawa da ita na daga cikin abin da ake yin kawa wanda musulunci ma ya haranta namiji ya yi amfani da shi a matsayin namiji ya yi amfani da shi wajen kawa su ne akwai zinariya haramun da namiji ya sanya zobe na zinariya amma da mata an halitta musu za ta iya sanya 'yan warwaro 'yan hannu da kuma 'yan kunne da sarka duka ta zinariya ado ne gare su amma namiji an hana masa ci cikin kwanan zinariya da azurfa an hana manzo Allah ya haranta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma muna shiga aljanna duk abinda aka haranta maka halali ne eh duk abinda aka ce maka nan haram a aljanna babu haramu ba eh in ka shiga aljanna babu na zance a ce maka haramu eh duk abinda ka gani kawai an mu naka naka ne an mallaka maka shi ne salatu wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya duka wa'annan ababen da Allah ya ambata da a sanya mutum ya rihi kasan in har za a yi wa gida rihin zinariya ko rihin azurfa to malam ka zo ka yi kallon shi cikin gidan kenan ko eh ka zo ka kalli cikin gidan sannan kuma in kofar gidan za ta zama to ta azurfa to kaga ai cikin gidan ba min babu aula da dacewa a kawata sa to sallaci duka waɗannan ababen da muka ambata lamma mata'ul hayatid dunya wani dan jin daɗi na rayuwar duniya wani abu ne wanda dan kwana ne za a yi a dan wuce kawai an ƙare abu ne wanda yake ƙarewa sai Allah ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqina gidan alqiyama kawa ta alqiyama karshen kawa ta san ba wanda ya kai dan aljanna iya kawa wallahi ba wani mutum da ya ko ko dai cikin dubu kin kawar ɗan aljanna mutum bai yi ba sau ai wasu kayan kawon ma nan kawai ta dan dan abun nan ne ake yi ƙarshen kawar yana cikin aljanna sai in an shiga la za ga kowa da irin nasa eh kowa da irin kalan kawarsa da Allah zai yi sare masa to Allah ya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ay qawata al qiyama ubangike cewa tana ta tabbata ita ba ta yankewa kuma ubangiji yana bayar da ita ne wa masu jin tsoronsa Allahumma ja'alna minal muttaqina Allah ka sanya mu cikin bayinka masu jin tsoronka in mutum yana son ya more da kawa yayi kawata ka hito dan bankaka a aljanna to ka zama to mai jin tsoron Allah zaka hito dan suwa ga istaru cikin aljanna ka san cikin aljanna ma akwai kowa istaru ne kowa dan wanka ne ba wanda za a ci shi a wanka wallahi duk talauci kai ka shiga aljanna to za ka fito mai gida a cikin aljanna Allah ya kai mu da Allah ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqina kayan ado da kayan kulliya Allah ce a gobe alkiyama sun tabbata wa masu jin tsoron sa Allah ya sanya mu a ciki sai Allah ya ce
نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى
ya'shu an zikirin rahmani duk wanda ya kau da kai ga ambatan mai rahama duk wanda ya kau da kai game da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala mana wanda ya kau da kai game da alkur'ani mai girma karantarwar alkur'ani mutum ya yi ko oho alkur'ani ya ce Allah ya ce kaza baka yi ba manzan Allah salam ya ce kaza baka ji ba to ka kau da kai ne game da ambatan Allah jama'a mun fahimta to Allah ce duk wanda ya kau da kai game da alqur'ani Allah ce no qayyidu lahu shaytana musu Allah za mu sanya masa wani shaytan fa huwa lahu qari ya zamanto aboki gare sa su dan faru da shi dan fara masa wannan aboki duk wanda ya kau da kai game da alqur'ani mai girma baya jin tsoron azabar da Allah ya yi alkawali da duk wanda ya sarrafa alkur'ani kuma bai shirya shirya ta alkur'ani ba to sai Allah ya sanya masa wani shedan a cikin rayuwar duniya da yake batar da shi shedan kin koyi zamanto na mutane ko na aljanu eh akwai shedanu a cikin mutane kuma akwai shedanu a cikin a cikin aljanu akwai wanda ba in akwai shi a wuri to iblis da ire-irensa ba sa bukatar su zo su yi mutum wa'azi su kare sun wadatar kai kana ganin wani kasan wallahi duk abin da shirin zai yi na banna ya iya shi duk abin da zai kare wannan in ana mitin na shaidanu to shi wugan ba sai ya zo shi kada ya wadatar to ire-irensu suna nan da yawa mutum nawa ne malam mutum nawa ne ya sauka daga layin shugaban halitta dalilin abokanansa yanzu akwai wanda bai taba sata ba a rayuwarsa bai taba yi ba ba taba birga su ba amma sharrin abokane barayu sai da mato barawo ana yi ko ba a yi me ke kawon nan shine kauda kai game da ambaton Allah daga lokacin da ka raba kanka da abokai masu karanta alkur'ani ana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce to sai Allah ya hada ka da mutanen banza sunna ce ta Allah a rayuwa in har kana son ka samu cin galaba a duniya ya zamanto abokanaka mutanen kirki ne to sai Allah ya taimake ka kullum suna dora ka akan tafarki da gari amma daga lokacin da ka zamanto kai ba ruwanka da alkur'ani ba ka zuwa makaranta ba ka sauraron wa'azi ba ruwanka da aikin Allah to sai Allah ya hada ka da abokanai mutanen banza sai ga baka da alaka ku taso unguwa ɗaya da mutum ba ba ku hada zumunta da shi ko ɗaya ba sana'ar ku ba ɗaya ba amma don kun zamanto tambada dukun kun haɗu wallahi baya faruwa yanzu ka ribi duk wanda ganta wata club da kasan ta iskanci a garin nan in ka tsaya ka lura sun rabu da Allah ne sai Allah ya hada su guri guda sai a ci gaba da iskanci to haka Allah ya ce wa man wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin sai Allah ya sanya duk mutanen kirki su guje ka baka da alaka da kowa sai ga mutumin aure ma yayi mutanen banza ne eh mutanen banza ne su ne a gaba gaba kaga an zaka an jibge an jibge argila wani ba kartus kartus ake soyewa aji na argila an aji na na na argila an aji sannan kuma ga wasu tarin ta masu kwas lura da kyau ga wani can wani amfili daga tekote nan ga argila nan ga kwas wasu suna lido wasu suna kaza duka dai mutanen banzan ne an haɗu in aka ce za a yi wa'azi suna da kamar an shiga vibri da kinsu an takura musu kamar ba wurin wa'azi ba ne a nan wuri ne na annashuwa kamar ya kamata a bar su su huta su shaɗaka shi yasa wallahi kowanne mai duba suwaye kamata kai abota da shi dan karkace kiyama Allah ya tarkata da mutanen banza almaru ala dini khalilihi mutun yana akan abu addinin abokinsa ne shi yasa ubangi subhanahu wataala ya bamu labarin wanda daga cikin mutane wasu daga cikin al'umma da idan aka tashi alkiyama Allah ya taimake shi da shiga aljanna sai ce inni kana li qarinun yaqulu aynaka laminal musaddiqin ya ce wani fagi a duniya ina da aboki da muke haraka da shi ce min yake bawai shin kai ka gaskata ka yarda cewa in aka mutu akwai aljanna na akwai kaza akwai kaza a ƙarshe sai ce ɗan uwansa da cikin aljanna hal antum muttali'un shin za ku taimake ni leko na leko shi cikin wuta Allah ce fabbala'a fara'ahu fi sawa'il jahim yana lebo abokinsa da suka yi abota da shi duniya wanda ke jasa zuwa ga aikin banza Allah ce sai gansa tsumbul tsakiyar jahannama sai ce da shi tallahi laqad kitta an turdi wallahi ta danyar sura ma da kabiya da ni in ba dan Allah da ya taimake ni ba da ni ma yanzu ina cikin jahannama da wani azaba jama'a kowannen mu ya duba waye kamata yi abota da shi falyanzur ahdukum man yukhalilu kowannen ku ya tsaya aji hankali waye kamata ka kai abota da shi kuma ba aboki nagartacce kamar abokin da in ya ga kayi kure ya ce maka wani ji tsoron Allah wuri kaza kuskure ne gyara ku ci gaba da haƙuri da juna wata ran sai labari so tari in kuka zamanto mutanen kirki Allah ya fi jarraba ku wallahi mutanen banza ba abinda Allah zai da su shi ta kullum haɗa ake amma mutanen kirki an fi samun jarabawa to dole sai kun dinga haƙuri da juna in Allah ya haɗa ku a matsayin kuna mutanen kirki Allah ya sanya muna cikin su Allah ce wa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda yake da game da alqur'ani mai girma sai Allah ya haɗa sai ya sanya masa a shaytani yana batar da shi sai zamanto abokinsa dare da rana ya hana sa bin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa innahum la yasuddunahum 'ani sabili su wa'annan shaydanin abokanan suna hana su akan bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ba akwai wanda ba ko yayi niyyar tafiya kiyamun dai wallahi ba zai fita saboda abokin sa mutum banza ne su ta ba zauna wannan har wanda ka cikin ya kare akwai wanda ba shi ana kiyamun dai amma abokinsa ya hana sa fita ana can ana kashe uwar baliki bai san shi ake kashewa bai sani ba wallahi sai din ai awon gaba da shi ya shiga kabari sai gano a shirin iska ne da wayo wallahi ai ka san mutum bai gane waye shi sai in an danna sa cikin kabari kowa ya zo ya tare duk wani da yake ji da kaga ke ji da shi wallahi ba zai kwana a wajen kamar duk alaka da shi billahi lalli ba wanda zai babba wanda zai tsaya haka za a buruka da kai sai aikin ka to ai da mun dangobe ake wankan gari jimalan bahaushe ana barin wani abu ne saboda a more a alkiyamin iskanci ba kowa ya iya son duniya nan kowa na son ta ba wanda bai so ya more ba wanda baya son ya kuma wai ina ma jin daɗi cikin sabon Allah idan ban ga wani abu na jin daɗi ba a cikin sabon Allah ai jin daɗin yana cikin bautar Allah ne shi yasa wallahi ina faɗa da babban murya ko ba wanda ya kai makaranta alkur'ani fararrai babu zuciyarsu safiya ba damuwa Allah ba zai jirga maka Qur'ani kuma ya hada ka da damuwa ba ba yiwa sai in ga jama kanka sai in ga jama kanka amma dai kan Allah ba zai sanya ka cikin bayinsa da gartatu ba saboda ai ita bautar Allah kana karantawa kullun ƙara jin daɗi kake kana ƙara shauki zuwa ga Allah subhanahu wataala da bautar shi Allah subhanahu wataala to Allah ce wa innahum la yasuddunahum ani sabili su suna katange su suna hada su aikin alkhairi akwai wanda fa in ya tashi sadaka ma wallahi abokan sa ke hana shi sai ya so ya aikin alkhairi nan garin an taɓa wani mutum cikin abokan da an taso abu yarinta to cikin da mutum sai Allah ya ba su dukiya sai ya kira cikin abokan abokin da tun yarinta ana tare sai wannan mai kudin ya tambaye shi abokinsu guda sai kira sai ce wani ya ce na'am ya ce ni ko wallahi na so ima wani alkhairi sai ta ciki ɗan wani da ake tare akwai da ke so ima alkhairi ya ce ni na ga kamar sana'ar da yake yi tana ɗan bashi wahala wajen cin da iyalinsa shawara na ce nike neman ka so nike na saya masa kola mota ya dinga ci gida dai na kula da gidansa ina so na yi masa abin da zai kama sana'ar da zai kula da gidansa ba tare da ya dogara wani ya ba sa ba kuma ina so in sai masa mota tun da ya iya tuki sai ce ka hai alhaji marin jiya baka talaka in ka ba shi kuɗi ma wallahi kake rikewa banda ta so yake sai ce to wani ya kake ganin ya kamata a yi ya ce alhaji ko haɗa shi da buhun shinkafa da jika hamsin malam barece rayi ya zo gida sai tar da buhun shinka da jika hamsin shi wanda ya ba da wannan shawarar ashe shi ne ake so aiwa wannan abun eh yana zuwa gidan sai tar da buhun shinka da jika hamsin eh nan garin malam jami'in allah darata ta gida ba ruwan allah wallahi wa innahum la yasuddunahum anis sabili sallace wa ya sabuna annahum muhtadun suna tsammanin cewa fa su shiryayyu ne abin da suke yi aikin kware suke aiwatarwa to sai Allah yake cewa aya ta gaba hatta idza ja'ana har sai lokacin da suka zo muna shi wanda ya kauda kai game da Allah da kuma alqur'ani da shi da abokinsa qala sai yace ya laita baini wa bainaka ceto na ina ma a ce tsakanina da kai buɗal mashirikai akwai yadda Allah ya nisantar da gabas ina ma a ce haka Allah ya nisantar da kai in ba dan da kake kana aboki na da bai yanzu na tare so matsan khattabu cikin aljanna muna cin biyan itace wallahi irin wannan Allah ya mai mita aram a Qur'ani ubangi subhanahu wa ta'ala yana cewa subhanallah ba alaƙin la'u ba je gaba ba ita bace wa yau mai abdul zalim wa yau mai abdul zalim ala yadayi ya kudu ya laita min tabbatu ma rasuli sabila ya wayyata laita ni lam attabi fulanan qalila laqad adallani laqad adallani an dhikri ba'da idh
Ubangiji ke cewa wa yau mai ya'adu zalimu ala ya daihi ranar da wanda ya zalunci kansa zai ciza yatsunsa ya ce ya laifin ta kasu ma'ar rasuli sabila wannan furkan ce ko ya ceto na ina ma da na sani da na riki da na bi hanyar shugaban halitta sallam ce ya lita bi lam attakhid fulanan khalila inda na sani da ban yi abota da wani ba ba mu da aikin komai sun tafi aladin a sha giya a yi zina a yi caca kawai shi kenan ce da na sani da ban riƙi wani a matsayin aboki ba to kuma za su tsine wa juna il'anu ba'duhum ba'da sashin za su tsine wa juna shi Allah ke cewa qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain yace ce juna ina ma da a ce tsakani na da kai nisa Allah ya nisa da mu da kai nisan gabas da yamma sai Allah ce fa bi'sal qarin tir da wa'annan abokanan da suka batar da junan su akan tafarkin Allah subhanahu wataala sai Allah ya rike yake cewa walan tanfa'akum ai walan yanfa'akum al-yawma Allah ce ba abin da zai amfane ku ba a yau ba wani abu da zai amfanar da ku gaban Allah subhanahu wataala id zalantum anfusakum a lokacin da bayan kun samu dama ta kai wa Allah amma kuka zalunci kawunan ku kuka bi son duniyan nan kawai kuka dafna ta son holewa a rayuwa salati annakum fil azabi mushtariqun shela ana gaya muku cewa ba Allah zai hada ku gaba da tare da kafirai a muku azaba cikin wuta Allah ya kare ku daga jama'a kalubale gare mu kowanne ya san wa zai abota da shi abin da mai muhimmanci kware da gaske ka san suwaye abokananka duk wanda ka san abu mutunan banza ne baya taimaka maka wajen aikin alkhairi wallahi rabu da shi rabu da shi su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna hadiya wa junansu babbar hadiya da suke wasu abokanansu sune karantar da su addini to duk wanda zai ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce duk duniya baka da masoyi ka wasu kuma kakka ji za kakka ji zafin abokin da zai kira ka yace maka wani gyara huri kaza son yake kuma ku je aljanna bayan shugaban halitta amma duk wanda zai ganin kana ta'asa kana shagoliya ya kasa hana ka ya kasa yin magana to wallahi ba abokin tahiya bane tun wani karba hanya da shi ku duk wanda kaga zai sa ka akan kote kote saban Allah subhanahu wataala wallahi tun wuri ma gwaran farabu dan idan aka je kiyama kun cine ku Allah ya gafarta mana to kuma nan ne kamata mu kwana abinda mun ka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna ƙara tawassuli da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna kurakuran mu Allah shi yafe muna ya Allah wannan azumin da muke Allah ka karba muna Allah ka sa rabba karshen ba wahala mu cikin al'amari ya Allah ka ba mu duk abin da kake baiwa bayonka nagartattu ka kare mu duk abin da kake kare ka bayonka nagartattu ya Allah ka sanya imani a zukatan mu ya Allah ka sanya imani a zukatan mu ya Allah ka sanya karshen al'amarin cikawa da kalmar la ilaha illallah ya Allah wannan kwanakin da muke ciki Allah ka taimake mu akan moruwa da su wajen bauta maka ya Allah ka taimake mu da ikhlasi a ciki ciki ya Allah ka taimake mu da ikhlasi ya Allah ka kare mu da riya Allah ka kare mu da riya Allah ka sa mu yi dan kai Allah ka sa mu bari dan kai Allah ka sa mu wani lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh